lokaci kamar wata ɗaya ko wata biyu sai baban ya je gidan. Yake tambayar matar yaya kika samu mijinki ta ce kai mijina abu gaskiya akwai kokari akwai sallah akwai azumi ai wuni yake yana azumi ya kwana yana sallah. Sai tun da aka kawo ni bai taɓa taka shimfiɗa ta ba bai taɓa zama akan gadona ba. sai baban nan da nan ya fahimci cewa to tun da aka amarya nan fa ango bai kula ta ba sai ya kira shi ce kai na aura maka mace irin wannan ka zo ka ka rabu da ita ya ce ka dawo ka ci gaba da kula ta sai ya ce a shi yanzu ibada a gabansa ina shi ina mata yayyai da shi ya ki shine sai manzo Allah sai tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai karar shi da manzon Allah ya ji kwana yake yana sallah da kuma wuni yana azumi kullum sai ya soke alkur'ani kullum nabi ya kira shi ya zaunar da shi ya ce masa a ɗi a baka ma da mahayya sai zan maka kashedi daga yau ka yi biyayya in babanka ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari matuƙar yana raye kar ka kuskura ba kamar biyayya ba manzon Allah ne faɗa tun daga nan sai daina ja in ja da baban shi manzon Allah ya ce masa karatun Qur'ani da kake sokewa kullum ka bari ka dawo a kwana ashirin ka sauke Qur'ani sau ɗaya sai ya ce shi a a ai yana da ƙarfin da ya fi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kwana goma yace yana da ƙarfin da ya fi haka annabi ya ce to ka je ka rika saukewa kwana uku ya ce shi kwana uku ma ya mar kaɗan ko ya mar yawa manzon Allah ya ce to ba a yadda ba duk wanda ya sauke Qur'ani ƙasa da kwana uku ba a yadda ba kullun izu 20 kenan sai ya tsaya a haka ya yi tsawon rayuwa kullun sai ya karanta izu 20 ɗin nan to shine a ƙarshen rayuwarsa yake da na sani ce ina ma na karɓi sauƙin da manzan Allah yake ba da na karɓa ce da na zauna lafiya ya ce a gaban manzan Allah na ce zan iya ɗauki izu ishirin aka kai ya tsufa sai dai izu sha biyar da rana a zaune da daddare kuma ya sallah da izu biyar a azumi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yin azumi ya ce mai yana yin litinin da alamis yana yin a wata guda uku ya tabbata a hadisi annabi ya ce duk wanda ya azumci azumi ranar sha uku ga wata da sha hudu ga wata da sha biyar ga wata za a rubuta mashi ladan yayi wata gudan yana azumi ba shi kenan ba ta san yalwar fahimta ita ce wayewa ita ce zaman lafiya ƙa'ida ta malamai suka ce alfiqhu fi dini ismatun min alfitan fahimtar addini shine yake kare ɗan adam kare faɗa fitina yanzu mu ɗauki matsalar nan ta raka'atayn fajiri da annabi ya ce khairun minad dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi sai ka ga kullum an yi sallar asuba ko wasu da za su tashi suna yin raka'atayn fajiri alhali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana sallah bayan asuba ya hana sallah bayan la'asar kana gana na kila bayan la'asar ba a yi to masu rama raka'atayn fajiri asalin raka'atayn fajiri annabi yana yin ta nema a gida yana yin ta sai ya taho masallaci in baka samu kaya a gida ban ka zo masallaci da wani sai ka yi ta amma zancen ka ka rika tashi a sati sai ka yi sau uku ko sau hudu ko sau biyar wannan ya saba koyar sunna wani sahabi ne kwaya ɗaya duk kaf sahabban annabi shi kaɗai ne wata ran annabi sun yi sallar asuba sai ya tashi yana sallah manzo Allah tsayawa ya kansa sai da idan yace masa wace sallah kake ba kai muke sallah bai ce da ni muke sallah raka'atan fajr ne ta kwace mu shine na tashi nake yin ta shi sahabin daga ranar ba ƙara ganin yayi ba manzo Allah kuma ya shiru ya wuce tafi da shi shine aka bar shi cewa annabi da ya shiru to wannan shirin ya nuna damar za a iya yi amma malamai na musulunci alu basam da yana sharhin hadisin nan cikin umdatul akam yace makaruhi ne bayan sallar asuba mutum ya tashi yana rama rak'atayn fajr sai dai ka hakura sai rana ta fito sai kai in ka dage ka dage sai ka rama ko kuma ma an kullun kana yi yau ka kubce maka baka yi ba to za a rubuta maka kai ba shi kenan ba ka huta duk ibadar da kake yi in dai wani uzuri ya gifta ba kai ba to za a rubuta ma ka yi wannan ka'ida ce to kagan ka fahimci wannan yaushe za ka rinka damuwa wallahi wasu ba sa jin damuwa an rasa sallar asuba kamar damuwa da suke jin sarka rasa raka'atin fajr fahimtar na addini shine sai annabi ya ce masa to kwana 20 ya sauke yaki shine har suka dawo wannan kwana wannan azumi in ya guda uku a wata za a rubuta masa ya yi watan gaba ɗaya ba shi kenan ba sai ya ce shi na da ƙarfin da ya fi haka suka dawo litinin da alamis shi ma annabi litinin da alamis ɗin yake kuma litinin da alamis ɗin ma akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki sai huta ka sai za akwai masu azumin litinin da alamis ɗin nan suna cikin wasu haɗari har ma abin ya zama mutane suna iya gane kullum litinin da alamis kana azumi har ma wani kaga ya zuwa jera wani abin shan ruwa abun waye ta abin ya shigar yama. ana so wata nan haka kawai ka ƙi yin azumi ka huta ai ba wajibi ba ne ko to amma baka gane ba kullum sai ka ta shan fama to shine sai ya ƙi litinin da alamis ɗin ba annabi ya ce to kana yin azumin annabi dawud shine yau ka yi gobe ka sha nan ma sai ya ce shi na da ƙarfin da ya fi haka annabi ya ce to duk wanda ya azumi kullum ko bar shi da ladan azumi ko ɗaya to shi ne ya yarda da na azumin annabi Dawud shi ma a ƙarshen rayuwarsa sai dawo na nadama yace da ya karbi saukin manzon Allah ai da yafi saukin manzon Allah shine yafi yace sai wani sa ya tsuho ba zai iya jere kwana goma yana azumi ba yau yayi gobe sha din ba zai iya ba sai dai zauna kwana goma baya azumi sai kwana goma kuma yana yi yace yana jin kunya je gaban manzon Allah za a ce ya ce mata amma na ce ai na san ba za ka iya ba sai yake haka ya daure kaga ba a ɗaukan zafi a addini nafilan nan in kana so ka yi kai raka'ar ka biyu raka'ar ka hudu kai zaman ka tayi sauki kenan nabi ya ce inna dina yusuf wannan abdullahi bin amr bin al-as din daga cikin falalar da ya samu wata ran ya shigo cikin wani gida manzon Allah ne kadai a zaune cikin gida sai suka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaika jibril ya zo masa suka zauna sai mala'ika jibrilin ya ce waye wannan a cikin sahabbanka ya ce abdullahi ɗan amur ɗan as ne sai ce to ka gaya masa ina gaishe shi sai manzon Allah ya gaya mashi shi kuma sai wa mala'ika jibrilin sallama sai mala'ikan ya amsa shi baya ji ba zai ji ba aiko ba zai ji ba ba a jin maganar mala'iku ba a ganin su duk da kaga mala'ika to ranar kuma sai dai makabarta ko can zaka kwana yawwa to da haka sai manzon Allah ya ce mar ai ya amsa maka da haka a cikin falalar shi sai malamai suke cewa yayi wa mala'ika Jibril sallama kuma ya amsa duk sahabban annabi kaf ba wanda ya kai shi tara hadisai shine aka samu hadisai rubutattu a gunsa ya wuce kowa yawan rubutu saboda shi kai annabi ya bawa dama a farkon musulunci ya rika rubuta duk abin da ya faɗa sauran kuma aka hana su sai daga baya bayan qur'ani ya nuna ya tabbata sai kuma manzo Allah ya bada dama a ci gaba da wannan ko babban sahabi ne to wannan hadisin daga gare shi ne yace qala yace qulna ya nabiyallahi man khairun nas muka ce ya annabin Allah wane ne mafi alkhairi ne a cikin mutane sai annabi ya ce zulqalbil makmum wal lisanu sadiq sai annabi ya faɗi wayannan kalmomi guda biyu ala sai ya sake cewa ya nabi Allah ya annabin Allah qad arafna lisanu sadiq mun san abin da ake nufi da wanda aka ce shi mai lisanu sadiq ne wanda harshen shi na gaskiya ne duk abin da zai faɗa zai iya ƙoƙarin sa ya faɗi gaskiya. Ka san gaskiya kyau ne da ita kuma daraja take ƙara wa ɗan adam. In ka zama mai faɗan gaskiya to shi kenan. Ka zama mafi alkhairin mutane saboda da abin da gaya musu gaskiya ne. Suka ce to mun san mai harshen gaskiya. Famal qalbul makmum to wanne ne kuma alqalbul makmum ƙala sai annabi ya fassara musu. Yace annaqiyu taqiyyu shine mutumin da yake mai taƙawa tsabtacecce ya tsabtace zuciyar shi Allah ya ce qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa yace ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya rikita zuciyarsa ya sa mata barna shi kuma ya taɓi inji Allah cikin hadisi annabi yace a jikin ɗan adam akwai wata tsoka in ta gyaru duk jikin shi ya gyaru in ta ɓaci duk jikin shi ya ɓaci yace ita ce zuciya wallahi duk matsalolin da mutane suke samu a rayuwa a matsalar tun daga zuciyarsu take faruwa yi mutum ya ce shi an washe shi an washe ƴaƴansa shi an sa mar haru shi an tun asalin abu to daga zuciya ne zuciyarka ne baka sada ta da Allah kai tsaye ba sai kake kallon a duniyar nan kaman wani abu wa'yansu ne za su taru su maka. To shi ne, annabi ya ce, Allazi la'is mafihi, wanda ba yin saƙo, ya nesanci saƙo, wala bagiya, wala hasada, ba ya yi wa mutane gaba, ba ya zaluntar mutane, kuma ba ya musu hasada. shi ba hasini za a saboda bane wanda ya tsaftace zuciyarsa duk abin da wani zai samu ya samu ba komai qala yace kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah faman ala atharihi to waye a bayan wannan kuma qala sai annabi yace allazi yashna ad-dunya wa yuhibbu al-akhirah shine mutumin da ya tunkuɗe duniya yayi banza da ita ya zama shi lahira yake so kamar Salim bin Abdullahi ibn Umar. Ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar ne. Aka ce yana cikin ɗakin ƙaba. Shugaban ƙasa ya zo gabansa ya tambaye shi ya ce, Ka tambaye ni duk abin da kake so sai na baka. Sai ya ce masa, Ina jin kunya a gaban a cikin ɗakin Allah, a ce ni na tambayi wani wani abu ba Allah ba. haka ya gaya masa sai rabu da shi sai da ya gama hidimarsa ya fita harabar masallaci yana tafiya sai je sake taransa ga fa dogarawa ga shugabanni ga jama'a ana ta taka bayan shugaban kasa shi kuma yana takawa yana zuwa gun yace masa yace masa to mun fito a ɗakin Allah tambaye ni duk abin da kake so in baka daga kai kalle shi ce na duniya ko na lahira sai ce a na duniya ne duniya ne nake da iko da shi amma na lahira ya banni sai ce to ni wanda yake da duniya ma ban daga hannu na roke shi ita ba balle wanda ba shi kawai sai ta kai tafiya rabu da shi ya ce ya ku iyalan gidan Umar ba abin da ya gima ma ku ɗaukaka ku kaman haka da ka zama mai kwaɗayi mai son banza to shikenan duk kimar ka sai ta zube amma an ka kame ka haƙura da abin da Allah ya baka sai ka ga mutane suna kallon kaman kafa haka ko To annabi ya ce wanda yake biye da wancan shine wanda yake ya kau da kai da duniya, tunaninsa ba duniya ba ne, bakin cikinsa ba na rashin bai samu duniya ba ne. Irin wanda mota ta wuce wata jib ko abin da ya kamata ka mutum ya ce Allah ma dai muna zuwa, yana tunanin ya samu wasu miliyoyi. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم su sahabban suka ce tab ai a cikin mu ma ba mu san wanda duniya ya kau da kai ya rabu da ita ba sai dai rafi'u rafi'u bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abdul muttalib wata ne dauki bawa ya bashi sai annabi ya yanta shi to da ya yanta shi kuma sai ya zama kamar manzan Allah ne ya aife shi. Koyaushe ina gefen manzan Allah su ne masu yi wa annabi hidima, e, ibini kayyum cikin littafin shi zadil ma'ad shi ne kawo wasu abubuwa, sai kama manzan Allah takalma nawa ne da shi, shi takalma manzan Allah guda kaza ne, rigunan manzan Allah nawa ne sai ce guda kaza ne, rawanin manzan Allah guda nawa ne sai ce ma guda kaza ne, takobi na annabi guda nawa ne, duk sai ya gaya ma. ya kawo maka adadin masu yi masa hidima, to a ciki akwai wannan. Rafi'u haka sunansa. mutum ne wanda ya banza da duniya kawai ya tun shi tun da ya samu kusa da annabi shi kenan eh to su sahabbai su kansu sun sun jinjinawa kawaicinsa akan duniya sai suka ce a shi ne sai suka ce to faman ala asri waye a bayansa ala sai ya ce mu'minu fi kuluqin hasani muhallin shahid din mu kenan yace mumini wanda yake dauke da kyawawan dabi'u shine karo shine daraja ta uku Wulla amma haza fafina suka ce, A, e, to lalle wannan akwai a cikinmu, akwai masu kyawun ɗabi'u. Kana dubawa a cikin mutane za ka ga masu kyawun ɗabi'u, abin da ya sa su habbai suka yi nasaroni da yawa a rayuwarsu kenan. To, kyawawan halaye suka ɗauka. A nan a ƙasan nan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yana cikin waɗanda suke da kyawun ɗabi'u malam. ƙarshen kyawun ɗabi'a daman ka zo ka raba wa mutane kuɗi ne. Akwai wani mai kuɗi a garin nan, da sai kashe ta mutane wa'azi, yana da miliyoyi. Wata ran sai da ya wa'azin ya fito harawar masallaci wani abokin zai ce wani ya ce na'am ya ce to wallahi mu wa'azin ka fa ba za mu ji ba. Ba za mu ji wa'azin ka ba ya ce me yasa ya ce a kai wa'azi ɗaya za ka mana ko ka bi mu duk ka raba mana. Jama'an ba ka ba ƙarya kake. da gani saboda ni to mana abakar mahamud bin shine mutumin da za a zo wallahi a kawo kyautar kuɗi ko a kawo zakka ko a kawo mota a take gun zai duba ba wani wallahi sai ba wani mana a ƙarshen rayuwarsa ina karanta a cikin wani littafi na tarihin shi manufata na Hausa na turanci waya I stand riga uku ya mallaka a duniya ko yayi wata sai kyautar wata iya ukun nan da su ya mutu akwai wani mai arziki a ƙasan nan mai sarauta sai wasu malamai suka taru suka je gunsa ya zauna da su suna ganawa sai aka ce masa ga mala abubakar mahmud buni ya zo sai ce ina zuwa sai ya tashi ya basu ya je ya shaurare shi sai da ya gama mar abin da zai mara ya tafi sai ya dawo sai malaman suka ce dan wannan ya zo yanzu mu ka tashi ka bar mu ai ka walakanta mu ya ce a'a ce wannan na Allah ne ya ce shi wannan fa in na bashi kuɗi ma baya karɓa ku kuma yanzu abin da ya gawo guji ne da tattaro kuɗin ba ku wallahi haka yake a musu na'am na'am duk duk gaba ɗaya fijo guda goma aka bashi tun ya rabar da su ka gane ka ga haka yayi rayuwar shi mala a ƙarshen rayuwar shi a cikin abin da yayi kafin mutuwa ta zo masa da shekara biyu ya ce shi ya gama da duniya kawai fatan da yake cika da imani bashi da lafiya ai za a fita da shi a tafi da shi waje amar aiki ko ai mutane malamai sun raka shi filin jirgi da su zo tafiya hau jirgi da an gana ban kwana duk malamin da ya rike hannunsa suka gaisa sai ce malam ce ka rike addini hannu bibbiyu kar kai wasa da addini ka gani duk wasu yadda ya musu kenan ya shiga jirgi ya tafi kuma bai dawo ba kaga haka ya kamata mu yi zama masu kyawawan ɗabi'u Allah ya ba mu iko gyarawa ya mala yace wa sabata fil hadithin nabawi annahu sallallahu alaihi wasallam kala ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innan nasa lam yu'tu shay'an khairan min kuluqin min kuluqin min kuluqin husni ya ce mutane ba a ba su wani abu ba mafi daraja mafi alkhairi kamar kyawun ɗabi'u. Kyawun ɗabi'u, Allah ji kan sa'i, sa'in katago. A wata makaranta da muka zauna da shi, karatun ƙur'ani muke koya. Agun karatun ƙur'ani na ana ɗora mana rubu'i-rubu'i ne. Yana cikin mutanen da in an ɗora musu rubu'i, in an ɗora kuma zai dawo da shi. in an tafi aka yi kwana ɗaya to za a dawo wallahi in aka zo sai ka bada hadda a ɗora ma wani to wata ran sai muka zauna muna taɗi da shi sai yake ban wani misali yace yanzu a ce mutum yana da 'ya'ya biyu yace guda ɗaya sai ya ɗauki ɗawainiyar su komai mara yake guda ɗaya kuma ya banza da shi ki biya mar makaranta ya ki masa komai yayi waye yace to idan aka ci gaba da tafiya a haka yace shi wannan da ake masa komai to in ka faɗi ka mutu kai da kake marko man to ba zai iya ba shi kuma wancan ɗin da ba a masa sai ya dawo sai shi ne ma zai rike wannan a gane yana nuna irin yadda ya kamata a rika ƙoƙarin yara a ɗora su akan turba ta daidai ko ɗora su akan turbar ilimi kamar yadda ake tafafutuka a ɗora yara akan turbar karatu to a ɗora su kuma akan sana'a yaro ya iya wasu sana'o'i saboda rayuwar haka take in ba a yi haka ba ba a koya masa nemowa ba kullum shi sai dai a bashi to lalacewa zai wallahi sai yake faɗan haka kaga kyawun ɗabi'u ka koya wa ɗanka to ya fi alkhairi ya ce balhumul mu'minuna haqqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai masu kyawun ɗabi'u su ne muminai na gaskiya muminan gaskiya kenan masu imanin gaskiya kenan يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا mafi cikar kammaluwar imani a cikin masu imani shine wanda ya fi su cikan ɗabi'u wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi annabi yace zaɓaɓɓunku waɗanda suka fi kowa sune waɗanda suka fi kowa a wajen iyalansu Sali yanzu matarka ta gamsu cewa kai ba mungu ba ne, kai na kirki ne. Bayan ka biya kuɗin cefane ba za ka tare kowace ƙofa ba yadda za a samu wani abu. Rika ɗan sakin hannu, haka kawai wani lokaci ka zo ka ɗauki kyautar kuɗi ka baya. Irin wannan kyautata wa iyali. annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaɓaɓɓunku ne suke iya yi wallahi malam mutum kaga ya zo ya toshe kowace kofa akwai mutumin da na sani in ya ba wa matarsa kuɗin cefa ne in ta ajiye wallahi sai ya faki idan ta ya ɗauke shi kenan ai shi ya bayar duk yadda za a yi sai dai a je can a ƙarita ya toshe mata kofar komai ba ta samun alkhairi daga gurinsa alhali wanda suka gane iyalan gina su ake yi matar ka sai ka je ka saro sabulu ka saro omo ka saro waye kawo ka ce ki rika sayarwa mana ko ki raba wa ƴan uwanki mana ko ki kaza mana ba na shagwaba yanda zaka lalata ta ba amma dai ka rika yi kana kyautata to annabi ya ce waɗanda suke haka su ne mafiya zaɓaɓɓu mafiya daraja a cikin da haka ƴaƴa in ɗa yana buƙatar wani abu cikin ƴaƴanka in wani kankana yake so to in ka zo gun masu kankana ka tafi masa ita haka ake so a ina zai samu ba kai ne mai kawon ba ka gani to sai a yi ƙoƙari a kyautata wa iyalai in kai haka kai ne zaɓaɓɓe kuma Allah zai buɗa maka wa qala aidan kuma yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan mafi cikar imanin masu imani shine wanda yafi kyawun ɗabi'u yace al mawdu'una aknafan الذين يألفون ويألفون ولا خير في من لا يألف ولا يألف sune waɗanda suke masu tausasawa ko magana ne za ka yi ko to sai ka yi ta da tausasawa kana da mata wani lokaci haka ko za ka ji ta buɗe wuta tana magana da ƙarfi tana magana da zafi kamar wata umanka za ta za ta mera ka to haka ne halin yake kai sai ka bi sai ka bi a hankali ko? Sai na Umar Allah ya ƙara mashi yadda haka mata suke yi da shi, ta faɗa wata matarsa ta faɗa, ya faɗa ta faɗa, ta ce mara. Ya ce mace, ke yanzu ke kaza ta ce, manzan Allah ma ana mar haka. Ya ce, a manzan Allah, ya ce, ai, ta ce, ai, har daina kula shi mata suke yi. A wuni wata bata mar magana ba. Hankalin sai ya tashi tun da da yarsa a gidan, ya je ta mai ta ce, kwarai, ana yi. to ai kai tausasawa za ka na yi ana tafiya ana tafiya maimakon an ɗago da wani abu ka ɗaga shi kai ma sai ka saukar da shi wa arbabul akhlaqil fadila was sajayal karima wal kisalu zakiya hum ahabbu nas ila nabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke da dabi'u masu alala masu daraja da halaye na karamci da abubuwa waɗanda suke na tsarki na tsarkaka na daraja su ne waɗanda suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ya fi so wa qarabuhum minhu majlisan yawm al-qiyam kuma su ne mafiya kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar al-qiyam in baka da kyawun ɗabi'u ba za ka je kusan annabi ba kama kala kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce, Inna man ahabbakum ilayya wa akrabukum minni majlisan yawmal kiyama ahasinukum aklaqan annabi ya ce lalle wanda na fi so a cikin wanda ya fi kusa da ni a matsayi a cikin ƙuranan alkiyama shine wanda ya fi kyawun ɗabi'u ya ce wa ina abu gaba kun ilayya wanda kuma na fi fushi da shi a cikinku wa abu adu kun minni yawmal kiyamati waɗanda kuma suka fi nesa da ni ranar alkiyama shine shine ce ansarsaruna su ne mutanen da suke masu yawan magana malam ya ce kuwa kasirul kalami takallufan shine wanda yake yawan yin maganganu haka kawai ka zauna kan shiru ba za ka yi ba kai ne za a ji maganar komai a bakinka ganar sanatoci kai ne ganar shugaban ƙasa kai ne, ganar gwamna kai ne, local government kai ne, kowa kana da damar da za ka yi kwamen a kan shi. To ba a san haka. So ake yi, ka zama, ka gani, ka ga wani abu ka gani amma sai a ga kaman baka gaba. Ce, kai bai gani ba dai, kuma ka gani. Yau ka sani ka noke ka zama kamar baka sani ba kaga akwai wanda zaka ga ɗabi'arsu shine ko zance ake wani sai ya zo shi ya uwa ya kuma karɓi ya karɓa zancen sai yanda yake zo za a yi to wawa kenan ya zo ya shiga zancen sai ya kwace zancen gaba ɗaya ya zama nasa to manzan wannan kan ai a ko ina ne yawa ko ina ne duk dabbobin nan da kake gani daga cikin laifin da daba take da shi wannan ne in dai an riga an haɗu to dole sai an yi ta kace na ce an yi ta su ka zagi sarki ka zagi galati ya sa ma manzon Allah ya hana zaman bakin hanya sahabbai suka dage tun zamanin annabin ba haka ake suka ce su gurin zaman su ne anan suke kaza anan suke kaza ya ce to ko in dai za ku zauna a bakin hanya to dole ku ba wa hanyar hakkinta manzo Allah ya ce daga cikin hakkin nata idan kuka ga wani zai tsallaka yaro ne ko tsoho ne ko mai rauni ne to dole ku tashi ku tsallaka shi in ba ku yi haka ba kun ɗauki laifi in wani zo ce assalamu alaikum dole ku zai kun je marwa alaikum assalam wa rahmatullah ko security ana baki ya bai sai da na joli security ta cewa ba zama a gid ba yace kowa ya zo sai ya maka sallama wai ka gane wannan amsa sallaman ne ya wuni yana ya ta ishe shi ya shiru kuma ya yi laifi, to kai ma da kake bakin hanya haka ne. To manzan Allah wayanda suke zama suke surutu ɗin nan, manzan Allah ya ce su ne mafiya wayanda ya fi fushi da su, ko wayanda za su yi nesa da shi. Ya ce wal mutashaddikuna wal mumfaihaquna قالوا يا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون suka ce ya manzon Allah mun san asarsaruna kuma mun san almutashaddiquna yace almutadawalu ala nas bi kalamihi shine wanda yake tsawaita bayani akan mutane bayanan da ba nema ba ma sai yayi allazi yatakallamu yamla'u fihi tafasihan wa ta'ziman li kalami wanda zai zo malam magana ne yanzu yanzu an yi ta an gama sai ta kacalcala ta ka rika yin tambayoyin da ba su dace ba kusa a musulunci ba a san haka sahabbai an Allah ya saukar Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu yace ya ku masu imani kar ku rika tambaya akan komai akwai abubuwan da ba bukatar ma ka tambaya akan yau da gobe wala za ka baka amsar abu kar ka zama cewa wai komai sai ka tambaya na ga wani a nan a social media ne a cikin wasu a cikin wani group akwai wani yana posting amma posting ɗinsa daga hausa sai larabci mafi yawa ke ni ma na gane haka shi ba ruwansa da kawa posting na turanci shi ne sau ne ki tambaya sai ce ni iya hausa da, da larabci ka iya ne baka iya turanci ba sai wancan ɗin ya yi banza da shi sai wani zai ki ce masa a wannan tambayar me ma'anarta ya ce to dan na tambaya laifi ne sai suka fara musu sai wancan din ya zo ke ba wannan mai wanda yake yake karewa sai yake ba da amsa da turanci yake cewa ka rabu da wannan yara da turanci yace please sir sai kawo turanci layi layi layi layi wanda anan ai an san ya iya kenan ko amma da gani ake bai iya ba to karka bari a gano iyawar ka duk ba masu kuɗi ma haka suke ba ka kalli nyamurai mana idan aka ce kana ganin dubu goma a hannun nyamuri to in ba sa ba dubu ɗari da goma ne shi ita ɗarin ba a ganin ta kwarai da gaske yawwa duk mugunta da zaka mara ai ya goma zaka margo to kaga ya wai ya riga ta muka nisa to amma an gane dubu ɗari da goma ne da kai to an tashi shirya maka wata gadar zare da zaka faɗa to ta ɗari da goma za a ma shi kenan sai ka tashi a kutar babu to shine amfanin ka zama wato wanda baya fito da komai fili da hikima yawa sahabbai suka ce to mun san wa'annan famal munafiquna ala yace almutakabbiruna su waye wayancin sai yace a ai wayna almutakabbiruna ne masu girman kai fa manzon Allah yana kushi da masu girman kai kuma ba za su kasance a kusa da shi ba ranar alkiyama Mala ya ce, wa husnul kuluki yusaƙilu mizanul abdul mu'mini fil akira. Ya ce, shi kyawawan ɗabi'u suna sawa mizani ma'aunin da ake auna ayyukan bawa da shi ranar alkiyama. To, mai kyawawan ɗabi'u mizanin nasu zai yi nauyi. Wai kasiru hasanati kuma kyawawan ayyukansa za su yawa kuma su wake aunawa. wa yukaffifu mawazin sayyi'atihi hanin mizanin da munanan ayyukansa suke ciki zai zama shi ba shi da nauyi dan kaɗan ne zai zama yaqulu sallallahu alaihi wasallam misala da minci Allah yace ma min shay'in afqal afqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyama min husnil khuluq ba abin da yake nauye mizanin dan adam ranar alkiyama kaman kyawun ɗabi'u wa inna allaha yubghidul fahishul badi Allah yana fushi da mai alfasha wanda duk magana ɗaya idan zai sai yayi zagi sai ya faɗi kalma ta batsa sai ya faɗi kalmomi na rashin kirki na rashin mutunci wanda yake albazin shine wanda yake komai yazo bakin sa faɗa yake bai tauna maganar da yake Mala yace wa tamuru marahilul akhirah وأرسات القيامة على صاحب خلق حسن بأشرف المنازل yace matsayi da ake samu a lahira da yalwar filin da bawa zai tsaya a a lahira to wanda yake da kyawun ɗabi'u shine yafi kowa samun yalwa wa arfau ce da kuma samun daraja mafi girma fil hadith ya zo a hadisi annabi yace innal abda la yablugu bi husni khuluqihi azimu darajatil akhirah yace lalle bawa da kyawun dabi'un shi zai samu daraja ta lahira mafi girman daraja wa sharaful manazil da kuma masauki wanda yake high table wa innahu la dha'iful ibada yace shi zaka samu mai kyawun dabi'u ne amma ibadarsa tana da rauni yana da rauni a gun ibada manyan yake yi ko farallar yake yi ka samu suna fila suwaye bai cika mai da hankali a kansu ba amma sai samu babban matsayi saboda ɗabi'unsa masu kyau ne wani kuma sai ka samu yana da kyawun a yana da ibadar amma kuma munanan halayen sun rinjaye shi to wani aikin banza yake shine abin da shine abin da malam yake faɗa a nan gudu yake cewa wa innahu la yablugu bi su'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam wanda kuma yake da munanan ɗabi'u to zai wani munanan ɗabi'u za su kai shi mafi kaskancin ƙasa mafi munin azaba a cikin wutar jahannam munafiki ciki ya ce in yi zance ya karya in an bashi amana ya ci in yi alkawari ya karya in an amince masa ya ha'inci To yanzu wallahi in aka zo aka ce an je lahira a iya wannan mutanen zamanin akan wani hadisi kawai za a musu wallahi yan kaɗan ne za su shiga aljanna. Tashin hankali mafi girma ba. Iya wannan kawai ce a duba a ga mutum zancensa. Eh a duba a ga amanarsa. A duba a ga alƙawuran da yake. Ranar teloli muna da su ko? In ka zo ka ba wa tela ya ce ba kaza za ka zo ba kowa ne za ka samu ko ba haka ba mai gyaran waya haka ne mai biyan school fees haka ne zan kawo ran kaza wala ba zai kawo ba sai ya kashe kuɗin sa a dawo ana tsalle da shi to duk irin wayannan kaga ai matsala ne kawai ka faɗi gaskiya ka tsaya akan yankan wuka duk sabani da ake samu aure yake ta mutuwa yake wallahi duk akan irin wayannan abubuwan wallahi mutum da shi da matarsa sai ta ha'inta sai ta karya alkawari sai ta waye to ina za zauna lafiya duk abin da ake ta faɗa akan aure ya mutuwa ya faru wannan ne annabi ya ce mu zama masu cika alkawari in kun yi wa addu iza tamantu ya ce idan aka amince muku to ku cika amincin ku cika amincin in an amince muku wata wata mata ‘yar baffan wani ta ba shi keke, keken ɗinki ne ta ga yana zaune ya iya ɗinki ta ce, to ga keke na ka je kana yi kafin Allah ya baka na. Ana nan kawai sai aka zo aka ɗauke keken, shi shi ne sai shi. Ya wuce mata, ya ɗauke keken ki. Ashe shi ne zagaya ya sai shi. akwai wani da na sani ya rika karban hayar kekuna kekuna kekuna sai da ya karbi kekuna takwas na mutane sabi a gidaje ana ba su kuɗin haya duk wata ashe duk in ya karba sayarwa yake ta zo mala aka ta rikici ka je gun yan sanda a je ina har kurkuku aka kai shi kaga wani ai ba da ne bane yawwa to mutane sun zama haka akwai masu mashina wani haka ba shi mashin yana cewa duk sati sai kawo balas sai aka ga ba ganin mashin din ashe zuwa ya sai shi wallahi ya sayar shi mashin da mutane ya karɓi kuɗin kawai je yi masa sai kawai duk sati sai ya zo kawo bala duk sati sai ina haka so yake a samu wata gaba sai ya ce an sace shi ko ba haka ba irin wani rashin amana duk shi ya ɓaci komai kasuwar mu Allah ya ɗebe mata albarka to annabi ya ce in an an amince muku to ku cika wa fadu furujakum ku tsare farjojinku kar ku zama ‘yan iska, kar ku zama mazinata, akwai mutane da yawa suna yin iskanci a ɓoye, sai wani dalili ya faru sai ka ga mutum babba ya ɗauki wata, wani ko juma'a ba zai je ba, ranar juma'a fa sai wani ya ɗauki wata su yi jeji, sai a gansu da mota, ko kuma ita ta zo tana faɗa. To ba daidai ba ne ba, zuciyan nan ko malam Jafar yana bada misali yace duk matan duniyar nan a tara mutu su ko ce kwanta da ita yace to sha'awarsa ba za ta mutu ba in wata guda ɗaya da bai kwanta da ita ba za ta wuce sai ya ɗauka tana da abin da wayancan ba su duk abin ba haka bane da haka ko mutum ya ji tsoron Allah ya kame shi kenan shine annabi yake wannan kashe ni wannan matsalan ba wai a iya cikin mu take ba fa tun zamanin manzon Allah a sahabban shi an samu waɗanda suke kula mata akwai wani da ya zo kawo ƙarar matar shi ya ce ya mai zan Allah mata ta yi ta ba ta tuyewa hannun wanda ya zo zai taɓa ta wanda ya zo zai ba ta wani abu zai taɓa ta sai ta yadda annabi ya ce a wannan ka sauta ka rabu da ita sai ce to ni kuma ina tsoro ku kan na sauta kuma ni ma zo ina zuwa ina dan miƙa mata wani abu ina taɓa ta annabi ya ce a to in haka ne ka rike kayar ka sai je rike kayar ta kaga tana da matsalar kenan tana da shi an samu sahabbai ɗin su Ma'is ibn Malik al-Aslami wanda aka ya zo ya ce wa manzon Allah lalle yayi lalata da wata gashi gashi a masa haddi ko har aka mal haddi aka kashe shi irin wayannan matsalolin su ma suna da su dama tarko ne na na, shedan ko yawa to mutum yayi kokari ya tsare farjin shi wa gaddu absarakum kallon mata a ga mutane a bakin hanya suna zaune sun isu daina zama a bakin hanyar galibi in wata mace ta zo wucewa in mai kiba ne sai sun kalle ta in siririya ne sai sun kalle ta sai sun kalli gabanta sun kalli bayanta wannan magana ne haka take to so ake fa in mace ta zo wucewa sai ka rufe idanka rutsa idanka ka kau da kanka karka kalle ta ma ko wanda sun fara kallon mace mata ne haka za ta rika tafiya duk mata ma sun san ana kallon su har wata ka gani na tafiya ta sarki ko annabi ya ce in dai kuna so ku shiga aljanna ku lamunce min wannan in mata suka zo wucewa ku ku rutsa idan ku wa kufu aidiyaku kuma ku kame hannunku daga cutar da mutane masallaci a zo a yi sata ko ba haka bane saci takalmi ne a saci qur'ani ne qur'ani a masallaci sai a ɗebe su aje ana sayarwa a saci mashin ko ba haka ba an kai matsayin masallaci wani za'a sallah sai an ajiye wani yana gadi in ba haka ba sai wani ya zo ɗauke mashin ɗin mutane ko ba ana ka ɗauke mashin ɗin mutane da yawa ba wani ɗan tsakuwa mai bugza a nan ɗin nan aka ɗauke mar mashin wallahi kaga da hannu ake irin wa'innan laifuka shi ne laifuka guda shida ni gaskiya idan za ku zance ku cika alkawari idan kun yi ku cika amana an an amince muku wannan cika amana ta kai matsayin da har miji sai ya ci amanar matarsa ko wani da ya aure wata mata kayan da aka yi mata na aure sanda ta fara fita ta fita ta zo buɗe ta windo biyu ya ɗebe su da ta dawo aka rinka cale cale an shigo ta windo an ɗebe kaya ta mata a shekara ta ce a'a mijinki dai shine yazo dan na gan shi kaza kaza kaza kaga ai gwanda a fito ai gaskiya ko to shine mala ya ce wa husnul khuluqi sababul aksari lidukulul kalqin janna ya ce kyawun ɗabi'u shine mafi yawan abin da halitta za ta shiga aljanna da su wal fawzu bi na'imiha ni'imar aljanna nan da za a samu za a same ta ne ta kyawun kyawun ɗabi'u cikin hadisai ga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗan cewa wani mutumi wani reshe ya yi kan hanya mutane in sun zo sai ba sani ba sai na buge su sai je nemo ga ta ya sare shi iya wannan Allah ya duba kawai sa shi aljanna yake ta shagalinsa manzo Allah ya ce na gan shi a aljanna yana yawon sa duk inda ya ga dama yana cin abin da ya ga dama ga kuma wata karo da ta zo shan ruwa bakin rijiya ta ga wani kare har kasar mai danshi yake ci saboda shi ruwa ta sa takalminta ta daure da galanta ta ɗebo ruwa ta zuba mar ya sha Allah ya ce Allah ya gafarta mana ba kyawun ɗabi'un bane ba kalli karuwancin nata ba ta kalli kyakkyawar zuciyarta amma wani yanzu ya ga za ka sha ruwa ba sai ya ɗauke kaga biya ɓaci kenan kama anna su'ul khuluqi sababul aksari li kulli nas nara kaman yanda sababi mafi yawa na shigar mutane wuta shine munin hali wasukudu fi asfali darakatiha da kuma fadawa mafi kaskancin azab mafi tsananin azaba na kasa a cikin wuta yaqulu abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah na faɗa ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aksar ma yubkilun nasal janna an tambayi manzon Allah wani abu ne mafi yawan da yafi sa mutane a aljanna fa qala ta takwallahi wa husnul khuluq shine mutum ya zama mai tsoron Allah kuma mai kyawun dabi'u wasu ila an akthari ma yudkilun nasan nara fa qala al famu wal farj an tambaye shi wani abu ne yafi jefa mutane a wuta sai ce bakin su da kuma farjin su don sai ka samu wani ya haƙura ya daina zina ya daina neman mata baya yi amma bakinsa kuma bai yi shiru daga mutuncin mutane duk abin da zaka faɗa akan mutane ba kai ma kana da shi wata in naka ma ya fi nasu kai ka ji da kanka mana duk wani wanda zaka gani duk wanda zai zo faɗi wani abu na mutane duk kyawun halinka in ya samu wani abu da kai guda ɗaya mara kyau ina shi zai zo yana faɗa wani ma sharri kuma zai ma kuma shi ma yana da wata matsalar da wata in ta fita kama ko ba haka ba to duk wanda ka ji ya zo yana cewa wane kaza ne wane kaza ne to bai gane ba kai addu'a Allah ya ba shi ikon gyarawa ka kawo da kanka shikenan kai kuma sai Allah ya gyara maka amma ka zo kana faɗan aibin mutane to kai kuma Allah zai jarrabe ka da aibin da wallahi tallahi ba za ka iya da shi ba akwai wani da na sani a nan yankin yake da in ya zauna ba abin da zai ce sai ce wani fa dan luwaɗi ne wani faɗan kaza ne wani faɗan kaza ne shi din ba ɗan luwaɗin ba ne sai Allah jarabe shi da shi aka kama shi hannu da hannu ko sanadin da dole eriyar ma sai da ya bata wani ai kaga laifin da ya jawo masa shine faɗan wallahi ba ruwanka da kowa wani yayi laifi ya tuba kai baka sani ba ya gyara ka kuma ka zo kana ta yada shi annabi ya ce shine Mala ya ce su'ul kuluk yudammiru hasanati daga cikin illar su'ul kuluk munanan ɗabi'u shine kyawawan ayyukan kama gaba ɗaya sai ya kone su eh wa man ahsana fil ibadati wanda ya zama yana yin kyautatawa yana dagewa wajen ibada ina fitowa sallar asuba ne sallar azhar ne karatun qur'ani ne sadaka ne zakka ne aikin hajji ne duk azumi ne yana kai wasa fil mu'amalat amma mu'amalar sa kuma yana ta munanawa haza huwa al-muflisu haqqan wannan shine wanda za a masa fallasa ta gaske li'annahu lam yaqum shar lam yaqum shari'atu ala wajhiha wa lam yusallim min man walam yusallim man azaitahul kalqa ba zai kubuta ba daga cutar da halitta wal khaliqu la ya'fu liman aza ibadahu Allah madaukakin sarki wanda shine ya halittu shi baya yafa laifin wani ko in kai in ka ci naman wani ba zai yafe ba hatta ya afu anhu sai sun yafe maka yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atadruna man al-muflis annabi yace shin kun san waye fallasasshe asalin fallashashe shine mutumin da ya ci bashin mutane a nan a duniya aka kai shi kotu mutane da yawa suna bin su kuɗi ya karye kuma ba zai iya biyan su ba sai a zo shagonsa da gidansa duk abin da yake da shi sai a fitar da shi sai a yi masa kuɗi sai duk a rabawa mutanen da suke bin sa bashi in sun karɓa shi kenan iya wannan za a raba musu ba shi da komai kuma su kuma ba mai ƙara cewa ina bin sa bashi kana bin sa dubu ɗari biyu ka samu dubu hamsin ko saba'in shi kenan. To muflis kenan wanda kotu take wa irin wannan. Annabi ya ce innal muslima innal muflisa min ummati man yati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakati. Wanda yake fallasashe a al'ummata shine wanda zai je lahira ranar alkiyama gashi ya zo sallah cikakkiya karɓaɓɓiya. Azumi cikakke karɓaɓɓe, zakka cikakkiya karɓaɓɓiya. Wa yati wa kad shatama haza azo ai ya zagi wani ya dudura su wani a shan wa kazafa haza yayi kazafi a wani ya dauko wani laifin da baya ya jingina shi shi wa kala mala haza ya ci dukiyar wani ya ci kudin wani wani ya ci kudin wani sai wani yake man da sai yake cewa wani a ci kudin wani ka dauka ka biya shi fa sai ce kai ni fa nayi kaurin suna fa a wannan bangaren haka kawai ka kyale ni wallahi haka ya faɗa duba ka ji fa yanda mutane suke faɗa mutum kana ganin sa ya san kana bin sa kuɗi kuma ya fi ƙarfin kuɗin to me yanzu mutum a ce yana da dubu hamsin kai kuma kana bin sa ɗari bakwai kuma ya hana ka haka ga babu dalili aiko babu dalili akwai da yawa suna nan haka ake mutum ya ci kuɗin mutane ba zai biya ba to lalan lahira za ka gani wasa faka da mahaza ya zubar da jinin wani wa daraba hadha ya daki wani fa yuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati sai a zo a rika kiban kyawawan ayyukan nasu mutane da yake da ana biyan su shi fa in funiyat in ya kare fa in funiyat hasanatihi qabla an yuqda ma alayhi in kyawawan ayyukansa suka kare kafin a gama biyan abin da ya dauka ukida min kadayahu sai ka ɗaukowa zunubansu su kuma faɗuri hat alaihi sai a rika ɗorawa a kan mizaninsa sun maɗuri hafin nara ƙarshe sai a cilla shi wuta ya ce haza halu man yu'addil ibadati wa yuqassiru fil mu'amalat ya ce wannan fa halin mai yin ibadar ma kenan a mu'amala ne yake da tasgaro ibada za a ɗauka a biya su kuma ya tafi wuta fa kaifa halu man la yu'addil ibadati ina kuma ga wanda shi daman ibadar ma baya yi ta bai mai da hankali akan ta ba ba a karɓe ta ba ma wala ya takallaku bil akhlaqil fadila kuma ba shi da ɗabi'u kyawawa innahu abghadul khalqi ila Allah jalla zikruhu to irin wayannan malam yace su ne waɗanda suke mafiya abin waɗanda Allah ya fi fushi da su eh Allah ya fi fushi da su malam yake cewa fa fil hadisi wa fil hadisin nabawi annahu sallallahu alaihi wasallam kala cikin hadisi annabi yace salasatu yad'una Allah azza wa jalla fala yustajabu lahu mutane uku za su yi ta roƙon Allah suna addu'a Allah ba zai karɓa musu ba yace rajulun kana tatahu imra'atu sayyi'atul khuluqi falam yudallikaha tumin da a ƙarƙashin sa yake da wata mata mai munanan ɗabi'u kuma ya ƙiya sauta. Na ga wani faina auren wata mata, wai sai ta yi saurayi. Saurayin ko a mai dubu da yake ishi kuma a nan gare ki sai ya rika aiko mata bandar ɗin bandar kifi. Har waya shi kuma sai ta aike ta ce ai kawuna ya aiko min kaza ka je ka karɓo mu. Sai je yake karɓowa rannan sai abin ya bayyana cewa ashe ce masa take bata da aure. Neman ta yake. yanzu dan Allah wannan wani zama za a ci gaba da ita kuma kuma zai ci gaba da ita ba je ko ina ba dole kuma wani abin ya fito wanda ya fi karfin wannan ma dole aka rabu to in mace mai mummunar ɗabi'a ce ka rufa wa kanka asiri ka sauta ka je ka nemi mai kyakkyawar ɗabi'a shine abin da yake faɗa annabi in baka yi wannan ba kana tare da ita a haka to ko kai addu'a ba za a karba ba aka ana ta yin addu'o'i ba a karba ko shine yace wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yashhad alayhi da mutumin da ya ɗauki wata dukiya ya ba wani, kuma bai sa shaidan kowa ba, ba shaida. Ba ana mutuwa ba sai mutum ya zo ya ce na bin wani kaza kaza kaza kuma ba shaida? A so ake yin za ka bayar harkar kuɗi keke da keke ne. Sai ka kafa shaidu a cika sharuɗa. Ko bashi mutum ya zo karɓa in dai bashin yana da nauyi to a yi rubutu ya kawo wani a sa'anu yaushe za ka kawo ko ba haka ba. Ba ba za a ɗauka a bashi haka ba. to shi ma wannan in ka ɗauki dukiyarka ka ba wani ba shaida ko ka addu'a Allah ba zai karɓa ba yace wa rajulun ata safihan malahu da kuma mutumin da ya ɗauki dukiyar maraya an ba shi ya rike dukiyar maraya kawai yace ni ba zan rike ba ya ɗauki kuɗin sa ya ba shi kuma duk gaba ɗaya zai tarwatsar da su shi ma wannan ko ya addu'a ba za a karɓa ba malam ya rufe da aya ya ce wa ƙala ta'ala wa la tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum yace kar ku ba wa wawaye duke su ko za ki surutu to a rike rika dan ba su wani abu ana daukar nauyin su har su iso lokacin da abin zai tsira haka ake su in ka dauka ka ba nan ma an shiga matsala wannan dai duk a kayan kyawawan ɗabi'u ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara ɗabi'un abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure karancin sani ne Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na'am Yi kasan falala biyu, duk an tattauna wannan cikin hadisai, cewa misali ka saba sai aka zo ran litinin ne sha uku ga wata, ko ran asabar ne sha uku ga wata, ai kaga kwanakin gaban za su zo su haɗu da litinin ko? To in ka same ta ka samu wannan falalar, falalar ranar litinin ɗin da kuma falalar wannan azumi. Yawwa, za a kowai da suke yin azumin irin litinin da alamis ɗin nan wani hajjinya zai gamu da ita ka ga yaƙi daina. Ta shan wahala ba a haka, in gane? yawwa a rika daukan abin wanda yake da sauki kuma wani lokaci a huta abin da ba farilla ba so ake kanka zama shi farilla ko wannan ma wata sunna ce abin da muka faɗa ne daidai Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi